ka tsure da gudawa har ka mutu ma'ana ta uku ita ce a samu abin da ake kira ainihin wato irin ciwo da ke fitowa ya yi rudu-rudu a kan ciki na fata an gane wanda shi kuma yana haifar da kumburin ciki don haka kenan kullewar ciki za ga ciki yana matsewa ciki ne haka wannan kuma za ga cikin ya yi kwagyaja haka wannan kuma za ga gudawa ce yake ta yi cikin gaba ɗaya motsi duk wannan yana ɗaukar waɗannan mun karanto a bayan sha Allah da fihi hadisan akwai hadisai biyu akan haka awwalan na farko wa man mata fil batan fa huwa shahid wanda ya mutu da ciwon ciki to yayi shahada rawahu muslim wa ghayruhu al imam muslim da wani suka rawaito wannan hadisi wa taqaddama bi tamamihi fil khamisa cikakkiyar wa wannan hadisi ta gabata a cikin gaba ta biyar inda kuma ta ba ثانيا حديث نبي عن عبد الله بن يسار لدى عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي منا زوني da Sulaiman ɗan Surar da Khalid ɗan Urfuta sai suka fara hira cewa wani mutum Allah ya mai rasuwa mata bi batnihi cikin shi ne ya kulle shi sai ya mutu fa idza huma yashtahiyani an yakuna shuhada a jinazatihi sai naji suna kwadayin ina ma da sun je jana'izar wannan mutum fa qala ahaduhuma lil akhar sai naji dayan su na cewa dayan alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yo manzon Allah ba ya ce man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adhab fi qabrihi wanda cikin shi ya murɗe shi har ya kashe shi ba za a yi mishi azaba a kabari ba faqala al-akhar sai ɗayan yace bala haka abin yake wa fi riwaya a cikin wata riwaya madadin cewar bala cewa ya sadakta gaskiya ka faɗa annabi ya faɗa haka wannan hadisi yana bayyana cewa wanda duk cikin shi ya murɗe mishi ko cikin shi ya mishi ciwo har ya mutu to ba za a yi mishi azaba a kabari ba kabarin alama ce daga cikin alamomin yadda lahira za ta kasance Allahu akbar idan kabarinka ya yalwatu ya yi haske ya yi ni'ima to lahirarka za ta fi haka kyau idan kabarinka ya kuntatu kabarinka ya bala'i wuta ta kama ciki to gobarar da za ka fuskanta a lahira ta fi haka na'am daga cikin kaburbuka akwai wanda yake wuta gobara tana kamawa gadan-gadan kai daga cikin mutane akwai wanda ƙasa ba ta yarda ta karɓe shi a rufe shi da ruwa waye sai a a same shi a waje a sake rufe shi da ruwa waye a same shi a waje bukhari ya rawaito hadisi sahihi akan haka wani mutum musulmi ne ya zo musulunta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya dan shugantaka kawai sai ya rudda ya koma kafirci ya koma cikin dangin shi yahudawa yahudawa suka yi ta siyasa da abin aka yi ta yawo madina ana kiɗa ana sa shi yana rawa a gaban mutane wato ana celebration yawwa ya dawo yahudawa 'yan siyasa ne 'yan demokuraɗiyya ne wai don musulmi su ji haushi to ga wanda ya musulunta kuna munna ya dawo ba da ne ba kawai sai ya mutu aka je aka yi mishi burial aka sa katako mai tsada akwati aka yi komi da komi gari na wayewa sai da gawar shi a kan kabarin yahudawa nan suka ce ƙarya ne musulmi ne suka je suka kwakulo shi wajen a ce saboda ya yarda ne shikenan suka sake mai da shi gari ya sake wayewa suka sake ganin haka suka sake cewa musulmi ne suka yi mai haka suka sake mayar da shi suka yi shagali sai aka aza masu gadi ga masu gadin da komai kuma gawar ta sake dannowa ta yi waje sai suka ce a watsi a bashi wuri dan iska shi ya jawo kan shi kenan that's all iya abin da ba su kai kenan sai suka watsi hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari tare da cewa karka manta Allah yana cewa alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata shin ba mu sanya musu ƙasa wadatacciya ba suna da rai ko bayan sun mutu ka taɓa ganin mutumin da ya ce shi fa har yanzu bai samu filin da zai gina gida ba saboda ƙasa ta kaɗan duniya ta kaɗan babu duk burinka ƙasa ta ishe ka ahya'an sannan wa amwata ana saka ka ƙasa shi kenan za ta haɗe amma shi ta ƙi karɓan shi sau da haka ka roƙi Allah ya rufa maka asiri ka roƙi Allah ya kiyaye ka jama'a kun ji wannan hadisi wanda duk ciwon ciki ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce to ba za a yi mishi azaba a kabari ba kabari jama'a wani dandali ne daga cikin dandalin da Allah yake jiran duk kowane halitta ya zo ya same shi da Allah yake cewa inna rabbaka la bil mirsad Allah yana nan yana jira duk ka gama abin da za a gama Allah yana nan yana jiran ka kabari ita ce madakata farko a turo mala'iku su ɗauki ranka cikin salama da aminci sai kabarin ka ya haske a buɗaɗa maka ai maka shimfiɗa aljanna ka ji ƙanshin aljanna hankalinka ya kwanta in ka saba wa Allah Allah ya turo mala'iku su maka dukan fiya suna gaura maka mari suna dukan kwakwasanka suna cewa akhriju anfusakum fito da ranka ka bamu mutumin banza al-yawma tujzauna azabal hur yau zaka sha wulakanci za a wulakanta ka a kaskanta ka sai sun yi buji-buji da kai tukuna sannan sai a shaƙe ka a fujjaran wannazi'ati gharqa yasa wani in yazo mutuwa sai an kulla daki in ya tafe ka to tare ba ku tafi saboda a lokacin tsalle yake yana amai yana kashi yana gudawa duk abin da ke kusa da shi yana bugewa mala'iku ne suke bin shi ya barbuna wujuhahum wa adbarahum na gaura mishi mali suna dukan tsayawan shi akhriju anfusakum fito da ranka ka bamu kai ka ji ko yatsanka aka ce gutsuro ka bamu yaya balle ranka ina ma ka san yake duk ya gama buge-bugen sai su danne shi a yi koren madadin a fusgo sai a yi ta jijjigawa a ta jijjigawa a ta jijjigawa shi ne za ka ji wani yana ihu zai mutu yana ihu sai a rufe kofa a nemo ƙarfi su rike shi a ɗaɗɗaure shi ya tsinka igiyar da mala'iku yake yi sau da haka ka roƙi Allah ya rufa maka asiri ka roƙi Allah ya maka kyakkyawar cikawa to irin wannan ya je kabari to abu ya munana la haula wala quwwata illa billah akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 289 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na 160 wa hassanahu kuma tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasan wa ibn hibban fi sahihihi da al-imam ibn hibban a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba ta ɗari bakwai da ashirin da takwas mawaridun zam'an kenan ku kiyaye jama'a littafin mawaridun zam'an ila sahih ibn hibban malam nasir bin al-albani ya yi wa littafin aiki na musamman magana ce mai tsawo amma barin takaita ta cikin 'yan daƙiƙoƙi kaɗan asalin littafin ibn hibban albani ya yi aikin takhriji da ta'aliqin shi sa'annan al-imam al-haytami malamin su ibn hajar ya yi mawarid zam'an ya kokarin tattace hadisan da suka zo cikin ainihin ibn hibban din ya kawo su a takaice a cikin wannan littafi nashi wai sai sanya sai sanya littafin suna mawarid zam'an ma'ana idan kana bin kishiyar hadisan ibn hibban to ga inda cikin gaggawa ka je ka ɗibo su ka sha to nasiruddin al-albani da yazo shine sai wannan littafi ka gan shi mawaridu zam'an din ne sai ya kasanta shi kashi biyu kashin farko shine sahihu mawaridu zam'an kashi na biyu shine da'ifu mawaridu zam'an dan haka littafin gashi kashin farko shine mujalladi biyu kashi na biyu shine mujalladi na daya dukkan hadisan da suka inganta a cikin wannan littafin ga su ne waɗanda ba su inganta ba kuma ga su ne kana buƙatar ka samu wannan littafi musamman in kana karanta ainihin littafin nan na ahkamu jana'iz don ka rinƙai kana nazarin shi Allahu akbar to sai ce abu da mawari wa tayalisi da al-imam abu daud da tayalisi a lamba ta 1288 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na 262 wa sanaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne الثامنة والتاسعة علامة تتكوس ده علامة تترى الموت بالغرق الموت بالغرق رسوة a lokacin da mutum ya ainihin wato nutse a cikin ruwa mana ambaliyar ruwa ta cinye mutum ko kuma mutum ya afka cikin ruwa ya mutu ko kuma ruwa ya tafi da shi da gwargwadon yadda hadarin ya faru matukar ta hanyar ruwa ne walhadu da kuma gugujewar gini a samu wani gini ya rushe a kan shi ko wata gada ta ruguje a kan shi ko wani bene ya rushe a kan shi duk waɗannan alamomi ne na kyakkyawar cikawa da ƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda magana annabi da ya ce a shuhada'u khamsa shahidai guda biyar ne al-mat'un wanda ya mutuwa a lokacin ta'un shine ma'ana al-mat'un ba wanda aka soka ba wal mabtur da wanda ya mutu saboda ciwon ciki wal gharq da wanda ya nitse a ruwa wa sahibul hadmi da wanda gini ya danne shi wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya mutu a fagen daga akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na shida shafi na 33 zuwa 34 muslim ma ya fitar da wannan hadisi a juz'i na shida shafi na 51 wa tirmidhi al-imam tirmidhi ma rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 159 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 325 da shafi na ɗari biyar da talatin da uku min hadisi abi huraira a cikin riwayar abu huraira jama'a kun ji wannan al'ashira alama ta goma daga cikin alamomin da ke bayyana kyakkyawar mutuwa mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha mace ta rasu a lokacin naƙudarta saboda ɗa da za ta haifa ko saboda ɗan da ta haifa duka biyu idan ta rasu bayan ya fita daga cikinta ta samu daraja idan ta rasu da shi a cikinta ta samu daraja duk ɗaya ne duk wanda ya faru ma damar saboda haihuwar ɗan ne ta mutu to ta samu mutuwar shahada Allahu akbar ya ku matan aure kun ji albishir gare ku ya ke da kika zauna kina haƙuri a ɗakin miji har kina haihuwar ɗaya Allahu akbar har garin haihuwa wannan musiba ta same ki ta rasuwa fayalaha min bishara madalla da irin wannan albishin da hadisin ubadata bin samit saboda hadisin ubadata dan samit waɗannan su ne hadisan da mala yake ta ishara da su أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد عبد الله بن رواحة annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je gaida sahabin shi din nan mai suna abdullahi dan rawaha ɗaya daga cikin kwamandojin nan guda uku da muka ji waɗanda aka tura su a jeshil umara allahu akbar ɗaya daga cikin mawaƙan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u أرام الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت للمشركين المضاجع mawaƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah yana son shi manzon Allah yana jin daɗin waƙen da yake mishi har manzon Allah sai da ya jinjina mishi yake cewa ɗan uwanku Abdullahi da ke min waƙa gaskiya ike faɗe ba ƙarya ike faɗi ba sai manzon Allah ya rero ya ƙaryace wa fina rasulullah yatlu kitabahu manzon Allah gashi a cikin mu yana karanta littafin shi idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna yana karanta qur'ani da daddare yana karantawa har alfijir ya fito yana k- karatun qur'ani lokacin da kafirai ke jin daɗin bacci ya nuna mana shirya bayan da mu batattu ne yanzu ga zukatanmu sun haskaku da addinin musulunci manzo Allah yana jin daɗin wannan waka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam har wata yarinya baiwa ta zo ta zauna kusa da shi wata rana ta zo tana yin wannan waka tana wafina rasulullah yatlu kitabahu to abinka da yan mata waka ce waka sai kuma ta ƙara tana cewa wafina rasulullah ya'lamu ma fi ghad annabi ya san me za a yi gobe sai annabi ya ce a a a a ki bar wannan ki nada zube ki ci gaba yawwa wannan shi ya nuna mana al-mi'yarul haqq wal mizanul awfa لسنية الشعر وبدعيته masu waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ne manzon Allah waƙa ya san cewa sunna ce yi wa annabi waƙa amma kada ya sake ya ɗibi muƙaman Allah ya bai manzon Allah in yi haka yayi ƙarya yayi bid'a kai kuma da kake sukar wanda yake yaban manzon Allah da waƙe ma damar ba ƙarya yayi ba ba bid'a yayi ba sukar ka bid'a ce balansin kenan dan an ba manhajin salafiyanci kuka kama ba waɗannan sun kama ɗariƙa kowace hayaniya za su tarkata su ce su ne manzon Allah waƙe waɗannan kuma su ne ƴan izalu su kuma da sun ji ana waƙa su ce bid'a ce dukan ku kun bata dukan ku kun bata ba bambanci ni manzon Allah waƙa sunna ce na'am daidai ne dan manzon Allah yana so yana jin daɗi ana yi mishi a gaban shi har in an yi mai a wata kwanan ma ku ba ku sani ba sai zo ya faɗa muku an yi mishi waka kaza su abdullahi dan umar suna ina lokacin da abu talib yau annabi waka amma sai da annabi ya koya musu waƙar wa abyadu yustafqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama isbatun lil aramin gashi nan a bakin annabi suka ji wannan waƙa ba haka ba amma dan umar shi ya ruwaito ta sanda abu talib ya waka yana ina a duniya baban shi ma umar din shekara shi na annabi ya karantar da su ita saboda haka yin waƙen manzon Allah ba bid'a bane ku ji wannan ku kuma masu waƙen manzon Allah ku daina ƙari banda ƙarin ruwa kar ku wuce shi ne balancing ta haka alfazazi ya yi waƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaba manzon Allah daidai ne amma a cikin ishiriniya da hamziya da albarda akwai kurakurai to kurakuran ba za a ci gaba da danganta su cewa ya ban manzon Allah bane sai a ce kuskure ne amma ba za a ce alfaza ya yi bid'a ba ba za a ce alfaza ya yi bid'a ba ba za a ce ya kafirta ba ba za a ce mushriki ba ahli sunna ne salafi amma ya yi kuskure shikenan amma kai ka ce dan me za a ce ya yi kuskure yo dan me ba za a ce ya yi kuskuren ba gashi ya yi kai kuma ka ce dan me ba a ce waƙan manzon Allah sunna ce yo dan me ba za a ce ba ga manzon Allah yana wa kanshi saboda haka in ba manhajin salafiyanci ba ba abin da zai balansin duk irin wannan shigantaka ta son zuciya kowa ya sha alwashi shi abin da yake yi daidai ne kuma abin da wani yake yi ƙarya ne dan haka dole ku je ku karatun hadisi ku zama malaman hadisi shine za ku iya daidaita al'amari malamin hadisi ba abin da ya shafe shi kawai gaskiya yake nema duk wanda ya ta kuma kawai gaskiya ce ba abin da ya shafe shi amma kai dan kungiya kaza ne kai dan dariƙa kaza ne shikenan wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara kace duk wanda ba dan kungiyar ka ba zai shiga aljanna ba wanda ce duk wanda ba dan dariƙa shi ba ce ba zai shiga aljanna ba a'a tilka amaniyuhu قل هاتوا برهانكم in kuntum sadiqina Allah ya ce duk waɗannan maganganun ku ne na banza ku kawo hujja in kuna da dalili sai ce ne bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wanda duk ya sallama fuskar shi ya musulunta ya musulunci kawai shike shikenan don haka ku yi kokari ku yi karatun hadisi ku yi kokari ku yi karatu a bisa manhajin salaf shine zai mai da ku mutanen kirki ba ruwanka duk wanda ya musulunci kawai zai shiga aljanna dan ba ɗakin uwarka bane dan lokaci za a za a yi muku yawa a ciki ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bari mu karasa hadisin nan wannan sahabi abdullahi dan rawaha mawaƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam har har tukuci fa ana bayarwa in mutum yi wa manzon Allah waka ko kun fahimta jama'a ana ba da tukuci manzon Allah yana ba da tukuci tabat su'adu mutayyamun ghairu matbulu inna ar-rasula lanurun yustaba'u bihi wani yaro ne dan takife mala amma ya gaji waka ya iya waka amma dan takife ne je waka ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne manzo Allah ya ce sahabbai aje a zo da kanshi dare sahabbai suka yi sunkuru suka tafi wan shi ya musulunta sai wan shi ya aika mishi da jawabi a waƙe saboda su sun gaji waka ya'yan zuhair ne zuhair ku ko jahiliya ta san ya iya waka wan shi ya aika mai da sako cewa to kai eh manzo Allah ya fatawa a kamo kanka kuma sun tafi dan haka ina baka shawara ka san dabarar da zaka yi shi ne ya samu ya je ya naɗa rawan irin na buzaye a mawali sai ya zo gidan abubakar suka gaisa ka gane ne ya ce a to na zo in musulunta ne abubakar ya ce madalla faɗi la ilaha illallah ya faɗa ya ce to ba matsala yanzu ko ka gane ko na bayyana ya ce ba ko yana ba ta an gane sai kira a mawalin shi abubakar ganshi ya ce ka amma kana da wayo mun yi fatawa a kanka tun sojojin sun tafi suna aiki to yanzu ne ka zo da shi ya ce a to tun da na musulunta ai na dawo cikin gida mu je ka kai nuran annabi ya ce to za a kai shuran annabi sallallahu alaihi wa sallam to abubakar sai ce mishi bai da amawalinka saboda hanya na da tsautsayi kada wani daga gidan sama kawai ya duro mana ya mai da amawalin shi suka tafi da suka je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce to gashi nan ya tuba ce wane ne yana cewa ya yi kai sai ni ke cire amawalin shi manzo Allah ya ce kai shine sai ni ke ce tabat su'adu mutayyamun ghairu matbulu inna ar-rasula lanurun yustaba'u bihi eh ya fara yaban annabi sallallahu dadi ya dadi annabi sai ya cire mayafin shi ya kifa mishi saboda haka ya bambanzan Allah gaskiya ne sallallahu alaihi wa sallam ba bid'a bane ku je ku karatun hadisi ko kuma kar ku zan cikin yabo kai overtaking ka rinka kana aunawa shi yasa shi kanshi babban mawakin manzo Allah yake zimul qawla in hawalta madha muhammadi wa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'iz yace in zaka yabi annabi Muhammad ka rinka aunawa kar ka saki bakinka duk abin da ya fito ka faɗi a'a ka yi kuskure ka rinka kana aunawa to haka ake yi da ba ku gane wannan ba duk sai kun je kun yi karatu amma kawai kowa ya tsaya shi abin da ya dame shi kawai kullu izbin bima ladayhim fari'u ba karatu wallahi ba ku ta shirme ku ta dankara wa junan ku kaulasan da bid'a da sauransu a halin dukkan ku ƴaƴan su ne Allah ya kyauta saboda haka jama'a kun ji wannan ainihin wato sahabi ubadat dan sami da ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ada abdullahi ibn rawaha manzon Allah ya je da abdullahi dan rawaha qala sai ya ce fama tahawwaza lahu an firashihi baya iya ko matsawa ko dan matsawa ya dan matsa daga kan shimfiɗa shi wato ya dan motsa ya matsa ma wato rashin lafiya ya jikkata shi ya galabaita gashi nan rijib na fata an gane faƙala sai manzon Allah ya ce a tadri man shuhada ummati ka san shahidan al'umma ta kuwa qalu sahabbai suka ce qatlul muslimi shahadatu kisan musulmi a kashe musulmi a filin yaƙi shahada ce qala sai annabi ya ce inna shuhada ummati la qalil idan la qalil to ashe shahidan al'umma tawa kaɗan ne qatlul muslimi shahada na'am na yarda kashe musulmi ma'ana musulmi ya zan an kashe shi to shahada ce wa ta'unu shahada mutuwar annoba ita ma shahada ce wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a mace dan te kashe ta suna tare to shi ma ainihin shahada ce gashi ya ce hiya allati tamutu wa fi batniha waladu ita ce wadda ta rasu dan na cikinta ta rasu dan na cikinta shahadatu wannan ma shahada ce yajruha waladuha ɗanta zai ja ta a ranar alkiyama bifararihi da cibiyar shi ilal janna har zuwa aljanna kasan cibiyar shi dama tana makale da uwar placenta ta nan yake samun kaza da kaza da kaza je kaka binciki likitoci da masu karatun sciences a ranar alkiyama wannan ɗan da ta mutu da shi a ciki sai ya fito yana janta zuwa aljanna da wannan cibiyar tashi Allahu akbar ka ji dan halal zai kai uwar shi aljanna gashi nan mala yace asurra ma yabqa ba'da al-qat'i mimma taqatahu al-qabila abinda ake nufi da cibiya shine wannan abu da yake ragewa bayan ainihin unguwar zoma ta ainihin wato yanki wasararu to sararu din fa ma taqta'uhu abinda take yankewa an gane as-surratu ita cibiyar to as-sararu fa igiyar da ke jikin cibiyar to kun ga sarar din annabi ya amfani da shi amma me yasa na fassara mana cibiya kusantar da ma'anar cewa to igiyar cibiyar ko kun fahimta jama'a malam sai yake cewa wa huwa sirru biddammi aiba kuma har wayo ana cewa as-sirru akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 4 shafi na 201 haka mujalladi na 5 shafi na 323 wa darimi haka al-imam ad-darimi a cikin mujalladi na 2 shafi na 208 wa tayalisi da al-imam abu dawud at-tayalisi a cikin ainihin wato lamba ta ɗari biyar da tamanin da biyu wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne walahu fil musnad har wa yau al'imamu ahmad a cikin musnad a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sha biyar da shafi na ɗari uku da sha bakwai da shafi na ɗari uku da ainihin ashirin da takwas ya ruwaito turkun ukura wasu hanyoyin daban وتاريخ ابن عساكر حكنا أتكن تاريخ ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق أتكن مجلد تو اسمي اسمي كشي نتقص لما تكدا تقريه إذا تلاتين دشدا أفسك تكدا تبيو waɗannan malamai sun ruwaito wa wannan hadisi turqun ukhra wasu hanyoyin daban abin da ya faru jama'a wannan littafin na ibnu asakir littafi ne mai yawa a wancan lokaci ba a buga shi ba ina fata an gane lokacin da albani ya amfani da su wato lokacin da su malam nasiruddin albani suka taso a duniya a farko farkon wannan karni da aka kare shi na 1900 din nan littattafan hadisai da yawa suna nan a rubutu rubutun hannu ba a buga su ba don haka ya rinka ɗaukowa ne daga makhtutat rubutun hannu ina fata an gane amma dab da zai rasu an buga wannan littafi ga shi ka gan shi tarihu madinati dimashq mujalladi tamanin da biyu ne Allahu akbar aikin aiki ne jama'a min almu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alai Allah ya taimaka don haka fakun muhaddisa aw mutatassilan ala almuhaddisi jama'a kun ji wannan hadisi wa fil babi an safwan ibn umayya inda darimi wa nasa'i a karkashin wannan matsala akwai hadisi da ainihin safwan dan umayya ya ruwaito yana nan a cikin musnad darimi wa nasa'i da sunanin nasa'i a mujalladi na ɗaya shafi na 289 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na shida shafi na 465 zuwa 466 وعن عقبة بن عامر عند النسائي هكذا الإمام عقبة بن عامر يا رويتو إرم وانا حديث ينانا أتكين مسند سنن النسائي مجلد نبي شافي نستين دبيو زواد أكو وعند البخاري في التاريخ الإمام البخاري ما يا رويتو أتكين لتافن التاريخ الكبير أتكين أينهم واتو كشي نأكو أنغاني فسكت تكدا تأيا سنن lissafin takarda ta hamsin da takwas shi ma wannan littafin a lokacin da albani ya hujja da shi ba a buga shi ba amma alhamdulillah a yanzu ga shi an buga shi mujalladi tara na fata an gane wannan yana daga cikin alheran da ake ta nuna wa mutane idan kuka tashi ku yi abin da za ku game da hidimar sunna idan 'yan baya suka zo sai zama kun sauƙaƙe musu hanyar wallahi waɗannan littattafan a wurin waɗannan malaman muka fara jin sunayensu yau gashi su ba su ga waɗannan littattafan an buga su ba mana har suka mutu sun ɗan littattafan ne a rubutun hannu amma gashi mu mun gan su gashi an rubuta su shi ne sai kuma almajiran shi suka tashi suna ta haƙiƙin waɗannan littattafai a ƙarƙashin ilimin da ya koya musu abin da ake kenan ba zama ake kullum kuna malamai kullum ku kenan munafunci kullum ku kenan neman sharri kullum ku kenan aldungumanci aiki za ku yi academically duniya ta shaida cewa na'am waɗannan duf'a ce waɗannan generation ne na malamai ba wai a kullum ku kenan to ya za a yi a kullawa da makirci ya za a yi kaza kun fi kama da 'yan daba fiye da malamai ai abin da su suke yi kenan ba ruwansu da wani ba abin da ya shafe su ba su ɗauki kansu a matsayin wani abu abin da suka ɗauka hidima suke wa addini neman kusanci suke saboda ranar alkiyama su samu ceto wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sun yi wa sunna shi hidima wannan ba zai yi ba na farko sai ka koya na biyu sai ka tsarkake zuciyarka ka tunkari aikin da gaske na fata an gane to kun ji jama'a amma wannan riwayar ita ta zo ne da qadiyatul gharq qadiyatul gharq an gane wannan riwayar ta nasa'i da bukhari din ta zo ne da mas'alar wanda ya mutu a halin ruwa ya haɗe shi shine kawai riwayar da ta zo wa an rashid ibn hubaysh inda ahmad haka rashid dan hubaysh ya ruwaito shi ma hadisin shi na nan a cikin musnadul imam ahmad a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da tara wa rijaluhu thiqat mutanen da suka rawaito wannan hadisin amintattu ne wa qala al-munziri fi at-targhib al-imam al-munziri ya faɗi a cikin littafin shi at-targhib wa tarhib a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ɗaya yace isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne wa fihi ziyada a cikin shi kuma an samu ainihin wato ƙarin wanda kaji a cikin lafazin cewa ya jurruha waladuha bi sararihi ila aljanna an gane a cikin ainihin wato wannan littafi na ainihin wato targhib wa tarhib munzir ya inganta ya kyautata wannan ziyada wa hiya fi hadisi ubada inda bayalisi wa ahmad ita ce riwayar nan wadda ainihin wato ubada dan samir yayo tana cikin musnad bayalisi da musnad na ahmad wa an abdullahi ibn busr min busr inda tabarani haka nan abdullahi dan busr shi ma ya yi wannan riwaya tana nan a cikin ainihin al-mu'jam at-tabarani al-kabir wa rijaluhu thiqatun 'inda al-haythami mutanen da suka ruwaito wannan hadisin amintattu ne al-haythami shi ya hukunta a cikin littafin shi majma'u zawaid wa manba'u fawaid a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da ɗaya wa an jabir ibn atik daga jabir dan atiku ويأتي لفظه في الفقرة العاشرة الآتية sannan lafazin shi zai zo a cikin ainihin wato gaba ta mai zuwa dinnan insha Allah ku kiyaye sunan atiku suna biyu ne akwai atiku da hausa ke cewa atiku da ainun ya kare da kaulasa akwai kuma atiku atik shi sunan atiku suna ne atiku shi kuma asali laƙabi ne don haka akwai bambanci amma na lura mutanen mu ba sa bambancewa sai a sawa yaro atiq sai su kuma suna kiran shi atiku to atiku daban atiku daban sunaye ne biyu ɗaya suna ne ɗaya laƙabi ne amma duk ka iya sawa ɗanka duk wanda ka so insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a nan ne wurin tsayawa insha Allah saboda yadda lokaci to na malam ba yake tambaya na na Eh. a dama ai tabbataccen abu ne cewa dukkan yaro da bai balaga ba aljanna zai tafi ma'ana shi ya tabbata dan aljanna ne to amma ita saboda babba ce akwai hisabi akan ta sai ake cewa to za ta samu ceto ta hanyar dan shi ne kawai na'am cewa na'am na'am na'am na'am na'am to bari mu fara ta farkon tukuna gaskiya ne duk wanda ya mutu da imani hadisin bara'u dan azib wanda imamu ahmad da abu dauda suka ruwaito za mu zo mu karanta shi anan in Allah ya so zaka ga cewa ana yalwata mishi a ƙarƙana da cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara mai illa kana lahu mislu ajri shahid sai ya samu lada irin ladan wanda ya mutuwa shahada akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a mujalladi na goma shafi na 157 zuwa 158 wato fathul bari wal baihaqi haka al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 376 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin ainihin wato mujalladi na shida shafi na 64 da shafi na ɗari da arba'in da biyar da shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji waɗannan hadisai waɗanda ke bayyana falalar idan musulmi azaba ta same shi ta hanyar mutuwa a cikin annoba na'am musiba ce jarabawa ce azaba ce amma in ta same ka da imani ta same ka cikin haƙuri da sanin cewa ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara maka har ta same ka ta ɗauki ranka a cikin wannan halin an yi maka fatan alkhairi salisan hadisi na uku ya'ti shuhada'u wal mutawaffawna bit ta'un fa yaqulu ashabu ta'un nahnu shuhada' فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيران القيامة شهيدي da suka mutuwar shahada da waɗanda suka rasu a cuta ta annoba da ta faɗo wa al'ummarsu za su zo a dandalin alkiyama fa yaqulu ashabu ta'un sai waɗanda suka mutu a lokacin annoba sai su ce nahnu shuhada mu ma dai shahidai ne mu ma mutuwar shahada muka yi fa yuqalu sai a ce unzuru to ku sauran jama'a ku duba sauran shuhada ku duba fa in kanat jirahuhum ka jirahi shuhada in ya zama raunukan su kamar raunuka ne na waɗanda suka yi mutuwar shahada tafilu daman ga jini na zuba rihal misk amma kuma jinin ba ƙarni yake ƙarnin jini ba yana ƙanshi ne irin na turaren almisk Allahu akbar wa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'da damil ghazali haka mawaƙin manzon Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan har ka fi halitta kaf tare da cewa kuma kai daga cikin su kake ba mamaki ci saboda me ai turaren almisk jinin barewa ne aka ɗiba aka yi amma kuma ya fi barewar daraja na turaren almisk nau'i biyu ne akwai misk wanda yake asalin shi asli original ne shi ne wannan mage da kake gani ana yawo da ita katuwa a cikin akwati ana cewa magen juda ana cewa turaren juda to kashinta shi ne turaren juda din shi ne asalin misk original yana magunguna masu ɗimbin yawa ka saurari karatuna na littafin at-tibbin nabawi insha Allah ta'ala in na zo zan bayyana kusan za ka ga babu wata cuta wadda ba za a iya haɗa ta da almisk ba wanda a wannan lokacin insha Allah zai zama mun warware na'urorinmu waɗanda za mu rinka jefawa suna hallale suna fayyace suna bayyana waɗanne irin chemicals waɗanne irin components waɗanne irin sinadarai ne suke ciki sarki ya tabbata ga Allah akwai cututtuka da dama na damun mutane da za ka samu nono kindirmo ka samo wannan turaren almisk asalin turaren judan asali kashin wannan magen ka jefa shi ya warware ya mutsuke ya haɗe ya garwaye ka sha tuni insha Allah ta'ala ko rabu da ulcer ko rabu da diabetes wannan kaɗan ne samfoci kenan insha Allah sai an zo karatu insha Allah kan don za ku gane alherin addinin musulunci to akwai nau'i na biyu na turaren almiski shine jinin barewa ne jinin barewa ake ɗiba ana haɗawa da wasu sinadarai ana yin turaren almisk shine kake gani a 'yar kwalba don haka za ga turaren almisk in ka je wurin masu sai da habbatu sauda iri biyu ne za ka ga ɗaya baki ɗaya kuma sai gan shi jawur to bakin shine asli shine na asali yana da nashi magunguna jan shine ainihin artificial shi kuma magungunan shi da ake magunguna ne na waje abin da ya shafi fata da makamantan haka sai mun zo karatun abdullin nabawi sha Allah ta'ala duk za ku ji bayani akai kai to abin da zai faru asalin turaren almisk shine turare mafi daraja a wurin Allah maraukakin sarki don haka yadda ake shafa shi a jika haka kuma ake cin shi shi yasa kaji Allah ya ce khitamuhu misk idan za ka dama fura a haɗa maka da shi ka gani eh na ka ga malamai suke magana in ka zo karatun fiqhu kama kana karatun askari ko kana karatun muktasar sai ka ji suna magana shi sai su ce wa miskun wa sa'aratuhu turaren misk mai tsarki ne magen juda ma mai tsarki ce me suke nufi karanta malam karshi sharhin muktasar karanta rahuni sharhin muktasar karanta abdus sharhin muktasar sai su ce abin da ake nufi ko da ta mutu ita bagen juda za a iya sakuto shi daga cikin duburarta kuma still a shi ko a sha ko a shafa shi shine wa misk wa fa'aratul misk ma'ana ita magen ita kanta abace mai tsarki cewa abace mai tsarki ba ana cewa za a ci ta ba ba a ce halal ba ta kiyaye fiqhu ake ana nufin tana da tsarki dan ta taba ka ko dan ta mutu ko dan tai kaza ba mushe bace ba abin banza bace da za a ce a takaice shi turaren almisk Allah madaukakin sarki ya buga misali da shi da yawa a wurare a Qur'ani a cikin hadisai haka to daga ciki kaji yan aljanna in suka sha abin da suka sha na daɗi ƙarshe irin takotakon nan da ya fi kowanne zaƙi sai kuma ya zama misk ne kaga ana shan almisk kenan sai san ka sake koma malaman fiqh sai ka sake ganin sun ce ina hukuncin alhaji ya ci turaren almisk saboda in ka ci shi sai jikinka ya rinka kanshi kanshin sai rinka fitowa daga zufar jikinka ba sai ka shafa ba darasi ne mai yawa game da almisk a nan waɗanda suka yi mutuwar shahada ranar alkiyama za su tashi a filin alkiyama ga jini a jikinsu amma an ka sansana shi kuma ba za ka ji karnin jini ba sai dai ka ji ƙanshin turaren almisk to duk wanda aka ji jinin shi yana ƙanshin turaren almisk to shahidi ne to sai su waɗanda suka yi mutuwa a lokacin annoba amai da gudawa ne ciwon kai ne zazzabi ne wata annoba ce ta zo ta kashe su sai su ce mu ma shahidai ne sai a ce a ya za a iya gane ku shahidai ne a sansana jininsu a in aka je na ƙanshin almisk fahim shuhada fa yajidunahum kadhalik sai a sansana sai a jijjininsu yana ƙanshin turaren almisk Allahu akbar akhrajahu al-imam ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na 185 wa tabarani fil kabir da al-imam tabarani a cikin littafin shi al-kabir sai ya ce a duba majmu' tattaruwar littattafan ainihin tabarani da aka buga a cikin ainihin wato kashi na shida kismi na shida takarda ta hamsin da biyar a cikin wajihi wato fuska ta biyu ta takaddar al'imamu tabarani wani babban malami ne na hadisi jama'a ya rubuta littafai da dama daga cikinsu akwai al-mu'jamul kabir da al-mu'jamul awsat da al-mu'jamul saghir daga ciki akwai kitabud du'a waɗannan kaɗan cikin littafan shi kenan to kafin a buga su bugun inji sai aka samu malamai sai suka tattara su haka majmu'a wato tattaruwar littafan shi sai aka mai da su kamar guda ɗaya ne to a lokacin da na a buga waɗannan littattafai bugun inji ba suna nan a rubutun hannunsu to Nasiru al-albani ya ɗauko daga nan ne shi yasa ka ya ce maka majmu'a wato a je a duba wannan majmu'a a cikin ainihin wato kashi na shida ba a cewa mujalladi ku kiyaye domin mujalladi littafin da aka yi shi aka rufa shi kenan da jilda da fata da aka yi mishi abin nan bango sai dai a ce kisin don haka inda ya sanya alamomin sai kaga kafin wato kashi na shida sannan takadda ta hamsin da biyar sannan sai sa wayo wajihul waraka fuskar takadda ta biyu na dan taba wani bayani makamancin haka bi sanadin hasan yace imam at-tabarani da ahmad suka rawaito wannan hadisi da isnadi kyakkyawa kama qala al-hafiz kama yadda ibn hajar ya faɗi a mujalladi na goma shafi na 159 a fathul bari an utbata ibn abd as-sulami daga utba ibn abd as-sulami radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda walahu shahidun wannan hadisi yana da wani hadisin wanda zai kara mai karfi ya shaida shi min hadisul irbad ibn sariya wanda sahabi irbad dan sariya radiyallahu anhu ya ruwaito shi akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da shi an fahimta a mujalladi na biyu shafi na 63 wa ahmad da ahmad a mujalladi na hudu shafi na 128 da shafi na 129 ku kiyaye fa akwai bambanci tsakanin ya ce shafi na ɗari da ashirin da takwas sannan sai ya sa ƙyas haka sai kuma ya sa ɗari da ashirin da tara yana nufin hadisin ya ci shafuka biyu kenan amma in ya sa shafi na ɗari da ashirin da takwas sai kuma ya sa wa to yana nufin hadisin ya ruwaito shi a wurare biyu ya ruwaito shi a shafi na ɗari da ashirin da takwas ya kuma sake ruwaito shi a shafi na ɗari da ashirin da tara amma in ya sa 128 sai kyas kuma ya sa 129 yana nufin hadisi ɗaya ne amma ya ci shafuka biyu ko kuma ya taɓa shafuka biyu sai ku kiyaye duk waɗannan abubuwa ne masu sauƙi dai a gano su amma ya kamata ɗin a matsayinka na ɗalibin ilimi ka gane su ina fata an gane والطبراني haka الإمام الطبراني ya ainihin ruwaito wannan ainihin ruwaya ta إرباب ɗan sariya a cikin ainihin wato takarda ta saba'in da uku a fuskar takarda ta ainihin wato biyu a wancan lissafin da ya gabata in ba ku manta ba wa hasanahu al-hafiz aiba har wa yau al-hafiz ibn hajar ya kyautata shi wa huwa hasan fi shawahidi sai malam nasir din al-albani yanzu sai ya fitar da nashi hukuncin a can baya ya gama kawo hadisin da waɗanda suka ruwaito amma bai hukunta hadisin ba ya ce ibn hajar ya ce hadisin hasan ne sai kuma ya sake kawo wata hanyar ta biyu amma bai kawo hadisin ba sai ya yi ishara ya nuni sai ce ita ma wannan hanyar da shi ya ishara ibn hajar ya kyautata ta sannan sai albani sai ya ce na'am hadisin hasan ne amma ba hasanin ne li zatihi ba hasanin ne li ghairihi shine yake nufi da hasanin fi shawahidi in an haɗa shi da hadisan da suka zo don su ƙara mai ƙarfi sannan zai zama hasan wasu babi an abi huraira har yau a ƙarƙashin wannan matsalar to wata matsalar yake magana yawwa waɗanda suka rasu a lokacin annoba to akwai hadisi daga abu huraira wata ƙaddama ko kuma hadisin ya gabata fil faqratil khamisa a gaba ta biyar alhadisul awwal hadisi na farko wa sayati aidan fi thamina wa tasi'a kuma wannan hadisin zai sake zuwa a ƙarƙashin gaba ta ainihin wato takwas da kuma ta tara insha Allah wa an ubada har wayo akwai wani hadisin wanda ya shafi wannan matsala ta rasuwa akan annoba daga ubadat dan samit wa ya'ti fil ashira shi ma kuma zai zo ainihin a ƙarƙashin gaba ta goma duk waɗannan su ake kira ishara malami ya kawo cikakken riwaya guda ɗaya sai kuma ya ce abu dauda ma ya ruwaito daga ibnu umar to in ka zo sai ka ce yayi ishara dan haka in ka zo kana karanta littafin tirmidhi sai ga tirmidhi ya kawo hadisi ɗaya amma sai ka ji ya ce wa fil babu an aisha wa jabir wa ali wa abi sa'id al-khudri kaza kaza shikenan sai ya wuce to sai ka ce ya ruwaito hadisi kaza amma kuma ya zo ya ishara hadisai kaza Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh don haka abinda wannan ainihin wato gaba take karantar da mu ita ce wanda bi ya rasu a lokacin wata annoba da ta afko wa jama'a to a nemi shi fatan alheri amma kun ji sai in ya zama ne sai in ya zama bai tsorata ba sai in ya mai da al'amari ga Allah amma annoba ta tashi a Zariya. sai ya gudu abuja ba annobar yaƙi ba fa annobar yaƙi ta wannan ana gudu ina fata an gane annoba ce ta zo gari ana ta ciwon kai a gari ana mutuwa sai kai ka kwashe ina ka ina ka sai ka gudu a sunan Allah ba da labarin irin su a cikin alkur'ani alam tara ila allazina kharaju min diyarihim وهم ألوف حذر الموت دبني dubannai cikin bani Isra'ila ne suka ga annoba ta zo sai suka kwashe ina su ina suka gudu suna isowa garin da suka iso ba balla kaga mun gudu wani ya asirin ya rufu irin wannan mutuwa ina fa qala lahum thumma mutu sai Allah ya ce ku mutu thumma ahyahum sannan sai Allah ya rayar da su dama ya yi ne don ya nuna musu gudunka oho kamar kiyashi ne ya hau tafin hannunka sai ga yana ta gudu da ka juya haka ya sake dawowa surface haka duk inda za ka gudu innal mautal ladhi tafirruna minhu innahu mulaqiq dan haka annoba in ta sauka a gari na daya ba kyau a fita daga garin na biyu ba kyau a shigo garin sai a saurara su mutanen garin ai ta fatan Allah ya yi musu to duk wanda ya haƙura ya zauna a garin sharaɗi na ɗaya kenan na biyu ya zauna cikin tawakkali da cewa duk abin da kaga ya same shi daga Allah ne to in har wani abin ya same shi na wannan annoba ya rasu to ya samu darajar shahada amma in ya gudu mutuwar ta bi shi can ta cinye shi babu shakka ya mutu a ba'un amma bai samu wannan darajar ba idan ya zauna a garin yana ta surutu da gazan dangana cewa ai gashi nan kazantar suwa na ita ta jawo gashi kwalara ta zo yana ta mita yana ta mita ana nan sai ya mutu to bai samu wannan darajar ba ku kiyaye idan hadisi ya zo da sharaɗi dole ne kafin a bayyana falalar a tabbatar da sharaɗi ina fata an gane na waye mai tambaya na to bismillah na'am na'am na'am mhm eh na'am kun ji tambayar shi jama'a idan ya zama mutuwar a wurin annoba ba wadda take zubar da jini ba ce yaya za a gaskata wannan hadisin wallahu a'lam abin da ni nake fahimta a hadisin shi hadisin na bayyana cewa waɗanda suka yi rasuwa ta hanyar annoba za su tashi a ranar alkiyama jini na zuba a jikinsu ko rashin lafiyarsu ta shafi zubar jini a nan duniya ko ba ta shafa ba ba don kuma ba saboda martabar shuhada ɗin ta kai gare su a ga jinin amma yana zuba tare da ƙanshi irin ƙanshin turaren almisk wallahu alam haka nake fahimta as-sabi'a alama ta bakwai daga cikin alamomin kyautatuwar mutuwa almautu bida'il batn rasuwa ta hanyar ciwon ciki idan ba manta ba mun fassara wannan a karatun baya cewa yana ɗaukar ma'ana uku ma'anar farko ƙullewar ciki ciki ya murɗe maka har ka mutu ma'ana ta biyu tsinkewar ciki shine ka tsure da gudawa har ka mutu ma'ana ta uku ita ce a samu abin da ake kira ainihin wato irin ciwo da ke fitowa ya yi rudu-rudu a kan ciki na fata an gane wanda shi kuma yana haifar da kumburin ciki don haka kenan kullewar ciki za ga ciki yana matsewa ciki ne haka wannan kuma za ga cikin ya yi kwajaja haka wannan kuma za ga gudawa ce yake ta yi cikin gaba ɗaya motsi duk wanda yana ɗaukar waɗannan mun karanto a bayan sha Allah da fihi hadisan akwai hadisai biyu akan haka awwalan na farko wa man mata fil batan fa huwa shahid wanda ya mutu da ciwon ciki to yayi shahada rawahu muslim wa ghayruhu al-imam muslim da wani suka rawaito wannan hadisi وتقدم بتمامه في الخامسة تككير وانا حديثي تاغبات اتكين دقا تبير عندك من تاب ثانيا حديث نبي عن عبد الله بن يسار لقى عبد الله بن يسار قال ايتي كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي منا ذوني ده سليمان بن صرد da Khalid dan Urfuta sai suka fara hira cewa wani mutum Allah ya mai rasuwa mata bi batnihi cikin shi ne ya kulle shi sai ya mutu fa idza huma yashtahiyani an yakuna shuhada a jinazati sai naji suna kwadayin ina ma da sun je jana'izar wannan mutum fa qala ahaduhuma lil akhar sai naji dayan su na cewa dayan alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bai manzon Allah ba ya ce man yaqtuluhu batnuhu falan yu'azzab fi qabri wanda cikin shi ya murde shi har ya kashe shi ba za a yi mishi azaba a kabari ba fa qala al-akhar sai dayan yace bala haka abin yake wa fi riwaya a cikin wata riwaya madadin cewar bala cewa ya sadakta gaskiya ka faɗa annabi ya faɗa haka wannan hadisi yana bayyana cewa wanda duk cikin shi ya murɗe mishi ko cikin shi ya mishi ciwo har ya mutu to ba za a yi mishi azaba a kabari ba kabari alama ce daga cikin alamomin yadda lahira za ta kasance Allahu akbar idan kabarin ka ya yalwatu ya haske ya ni'ima to lahirar ka za ta fi haka kyau idan kabarin ka ya kuntatu kabarin ka yi bala'i wuta ta kama ciki to gobarar da zaka fuskanta a lahira ta fi haka na'am daga cikin kaburbuka akwai wanda yake wuta gobara tana kamawa gadan-gadan kai daga cikin mutane akwai wanda ƙasa ba ta yarda ta karbe shi a rufe shi da ruwa waye sai a same shi a waje a sake rufe shi da ruwa waye a same shi a waje Bukhari ya rawaito hadisi sahihi akan haka wani mutum musulmi ne ya zo musulunta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya dan shigantaka kawai sai ya rudda ya koma kafirci ya koma cikin dangin shi yahudawa yahudawa suka yi ta siyasa da abin aka yi ta yawo madina ana kiɗa ana sa shi yana rawa a gaban mutane wato ana celebration yawwa ya dawo yahudawa 'yan siyasa ne 'yan demokuraɗiyya ne wai don musulmi su ji haushi to ga wanda ya musulunta kuna munna ya dawo ba da ne ba kawai sai ya mutu a aka je aka yi mishi burial aka sa katako mai tsada akwati aka yi komi da komi gari na wayewa sai da gawar shi a kan kabarin yahuda nan suka ce ƙarya ne musulmi ne suka je suka kwakulo shi wai don a ce saboda ya yi dare shi kenan suka sake mai da shi dare ya sake wayewa suka sake ganin haka suka sake cewa musulmi ne suka yi mai haka suka sake mayar da shi suka yi shagali sai aka aza masu gado ga masu gadin ga komai kuma gawar ta sake dannowa ta yi waje sai suka ce a watsi a bashi wuri dan iska shi ya jawo kan shi kenan that's all iya abin da za su kai kenan sai suka watsi hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari tare da cewa karka manta Allah yana cewa alam naj'alul arda kifata ahya'an wa amwata shin ba mu sanya musu ƙasa wadatacciya ba suna da rai ko bayan sun mutu ka taɓa ganin mutumin da yace shi fa har yanzu bai samu filin da zai gina gida ba saboda ƙasa ta kaɗan duniya ta kaɗan babu duk burinka ƙasa ta ishe ka ahya'an sannan wa amwata ana saka ka ƙasa shi kenan za ta haɗe amma shi ta ƙi karɓan shi sau da haka ka roƙi Allah ya rufa maka asiri ka roƙi Allah ya kiyaye ka jama'a kun ji wannan hadisi wanda duk ciwon ciki ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce to ba za a yi mishi azaba a kabari ba kabari jama'a wani dandali ne daga cikin dandalin da Allah yake jiran duk kowane halitta ya zo ya same shi da Allah yake cewa inna rabbaka la bil mursad Allah yana nan yana jira duk ka gama abin da za a gama Allah yana nan yana jiran ka kabari ita ce madakata farko a turo mala'iku su ɗauki ranka cikin salama da aminci sai kabarin ka ya haske a buɗaɗa maka ai maka shimfiɗa aljanna ka ji ƙanshin aljanna hankalinka ya kwanta in ka saba wa Allah Allah ya turo mala'iku su maka dukan tsiya suna daura maka mari suna dukan kwakwasanka suna cewa akhruju anfusakum fito da ranka ka bamu mutumin banza al-yawma tujzauna azabal hur yau zaka sha wulakanci za a wulakanta ka a kaskanta ka sai sun yi biji-biji da kai tukuna sannan sai a shaƙe ka a fujjaran والنازعات غرقا yasa wani in yazo mutuwa sai an kulla daki in ya tafe ka to tare ba ku tafi saboda a lokacin tsalle yake yana amai yana kashi yana gudawa duk abin da ke kusa da shi yana bugewa mala'iku ne suke bin shi ya darbuna wujuhahum wa adbarahum ta gaura mishi mari suna dukan uwayen shi akhrijo anfusakum fito da ranka ka bamu kai ka ji ko yatsanka aka ce butsuro ka bamu yaya balle ranka ina ma ka san yake duk ya gama buge-bugen sai su danne shi a yi koran madadin a fusgo sai a yi ta jijjigawa a ta jijjigawa a ta jijjigawa shi ne za ka ji wani yana ihu zai mutu yana ihu sai a rufe kofa a nemo ƙarfi su rike shi a ɗaɗɗaure shi ya tsinka igiyar da mala'iku yake yi sau da haka ka roƙi Allah ya rufa maka asiri ka roƙi Allah ya maka kyakkyawar cikawa to irin wannan ya je kabari to abu ya munana la hawla wala quwwata illa billah akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 289 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na 160 wa hassanahu kuma tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasan wa ibn hibban fi sahihihi da al-imam ibn hibban a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba ta ɗari bakwai da ashirin da takwas mawaridun zam'an kenan ku kiyaye jama'a littafin mawaridun zam'an ila sahih ibn hibban malam nasir din al-albani ya yi wa littafin aiki na musamman magana ce mai tsawo amma barin takaita ta cikin 'yan daƙiƙoƙi kaɗan asalin littafin ibn hibban albani ya yi aikin takhriji da ta'aliƙin shi sa'annan al-imam al-haythami malamin su ibn hajar ya yi mawarid al-zam'an ya kokarin tattace hadisan da suka zo cikin ainihin ibn hibban din ya kawo su a takaice a cikin wannan littafi nashi wai sai ya sanya sai ya sanya littafin suna mawaridul zam'an ma'ana idan kana jin kishirwar hadisan ibn hibban to ga inda cikin gaggawa ka je ka ɗibo su ka sha to nasiruddin al-albani da yazo shine sai wannan littafi ka gan shi mawaridul zam'an din ne sai ya kasanta shi kashi biyu kashin farko shine sahihu mawaridul zam'an kashi na biyu shine da'ifu mawaridul zam'an dan haka littafin gashi kashin farko shine mujalladi biyu kashi na biyu shine mujalladi na daya dukkan hadisan da suka inganta a cikin wannan littafin ga su ne waɗanda ba su inganta ba kuma ga su ne kana buƙatar ka samu wannan littafi musamman in kana karanta ainihin littafin nan na ahkamun jana'iz dan ka rinka kana nazarin shi Allahu akbar to yace a duba mawari wa tayalisi da al-imam Abu Dawud at-Tayalisi a lamba ta 1288 wa Ahmad da al-imam Ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na 262 wa sanaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne الثامنة والتاسعة alama ta takwas da alama ta tara almautu bil gharq almautu bil gharq rasuwa a lokacin da mutum ya ainihin wato nutse a cikin ruwa mana ambaliyar ruwa ta cinye mutum ko kuma mutum ya afka cikin ruwa ya mutu ko kuma ruwa ya tafi da shi da gwargwadon yadda hadarin ya faru matukar ta hanyar ruwa ne walhadu da kuma rugujewar gini a samu wani gini ya rushe a kan shi ko wata gada ta ruguje a kan shi ko wani bene ya rushe a kan shi duk waɗannan alamomi ne na kyakkyawar cikawa da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda magana annabi da yace ash-shuhada'u khamsa shahidai guda biyar ne al-mat'u wanda ya mutuwa a lokacin ta'un shine ma'ana al-mat'un ba wanda aka soka ba wal mabtun da wanda ya mutu saboda ciwon ciki wal gharq da wanda ya nitse a ruwa wa sahibul hadmi da wanda jini ya danne shi wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya mutu a fagen daga akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na shida shafi na talatin da uku zuwa talatin da hudu muslim ma ya fitar da wannan hadisi a juz'i na shida shafi na hamsin da ɗaya wa turmizi al'imamu turmizi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da tara wa ahmad da al'imamu ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da biyar da shafi na ɗari biyar da talatin da uku min hadisi abi huraira a cikin riwayar abu huraira jama'a kun ji wannan al'ashira alama ta goma daga cikin alamomin da ke bayyana kyakkyawar mutuwa mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha mace ta rasu a lokacin naƙudarta saboda ɗa da za ta haifa ko saboda ɗan da ta haifa duka biyu idan ta rasu bayan ya fita daga cikinta ta samu daraja idan ta rasu da shi a cikinta ta samu daraja duk ɗaya ne duk wanda ya faru ma damar saboda haihuwar ɗan ne ta mutu to ta samu mutuwar shahada Allahu akbar ya ku matan aure kun ji albishir gare ku ya ke da kika zauna kina haƙuri a ɗakin miji har kina haihuwar ɗaya Allahu akbar har garin haihuwa wannan musiba ta same ki ta rasuwa faya laha min bishara madalla da irin wannan albishin da hadisin ubadata bin samit saboda hadisin ubadata dan samit waɗannan su ne hadisan da mala yake ta ishara da su أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جيدا صحابي شئنا ميسونا عبد الله بن رواحة ɗaya daga cikin kwamandojin nan guda uku da muka ji waɗanda aka tura su a jeshin umara Allahu akbar ɗaya daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u أرانا الهدى بعد الأمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت للمشركين المضاجع mawaƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah yana son shi manzon Allah yana jin daɗin waƙen da yake mishi har manzon Allah sai da ya jinjina mishi yake cewa dan uwanku Abdullahi da ke min waƙa gaskiya yake faɗe ba ƙarya yake faɗi ba sai manzon Allah ya rero waƙar ya ce wa fina rasulullahi yatlu kitabahu manzon Allah gashi a cikin mu yana karanta littafin shi idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna yana karanta qur'ani da daddare yana karantawa har al-fajr ya fito yana karatun qur'ani lokacin da kafirai ke jin dadin bacci ya nuna mana shirya bayan da mu batattu ne yanzu ga zukatan mu sun haskaku da addinin musulunci manzo Allah yana jin dadin wannan waka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam har wata yarinya baiwa ta zo ta zauna kusa da shi wata rana ta zo tana yin wannan waka tana wafina rasulullahi yatlu kitabahu to abinka da yan mata waka ce waka sai kuma ta ƙara tana cewa wafina rasulullahi ya'lamu ma fi ghad annabi ya san me za a yi gobe sai annabi ya ce a a a ki bar wannan ki nada gudai ki ci gaba yawwa wannan shi ya nuna mana al-mi'yarul haqq wal mizanul awfa li sunniyati shi'r wa bid'iyyati masu waken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ne manzon Allah waka ya san cewa sunna ce yi wa annabi waka amma kada ya sake ya ɗibi mukaman Allah ya bawa manzon Allah in yi haka yayi ƙarya yayi bid'a kai kuma da kake sukar wanda yake yaban manzon Allah da waƙe ma damar ba ƙarya ya ba ba bid'a ya ba sukar ka bid'a ce balansin kenan yanzu an ba manhajin salafiyanci kuka kama ba waɗannan sun kama ɗariƙa kowace hayaniya ba su tarkata su ce su ne manzon Allah waƙe waɗannan kuma su ne ƴan izalu su kuma da sun ji ana waƙa su ce bid'a ce dukan ku kun bata dukan ku kun bata ba bambanci yi manzon Allah waƙa sunna ce na'am daidai ne don manzon Allah yana so yana jin daɗi ana yi mishi a gaban shi har in an yi mai a wata kwanan ma ku ba ku sani ba sai zo ya faɗa muku an yi mishi waƙa kaza so Abdullahi dan Umar suna ina lokacin da Abu Talib yau annabi waƙa amma sai da annabi ya koya musu waƙar wa abyadu yustafqal ghamamu biwajhihi himalul yatama isbatun lil arami gashi nan a bakin annabi suka ji wannan waka ba haka ba amma dan Umar shi ya ruwaito ta sanda Abu Talib ya waka yana ina a duniya baban shi ma Umar din shekara shi na annabi ya karantar da su ita saboda haka yin waƙen manzon Allah ba bid'a bane ku ji wannan ku kuma masu waƙen manzon Allah ku daina ƙari banda ƙarin ruwa kar ku wuce shi ne balansin ta haka alfazazi ya yi waƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaba wa manzon Allah daidai ne amma a cikin ishiriniya da hamziya da albarda akwai kurakurai to kurakuran ba za a ci gaba da danganta su cewa ya ban manzon Allah bane sai a ce kuskure ne amma ba za a ce alfazazi ya yi bid'a ba ba za a ce alfazazi ya yi bid'a ba ba za a ce ya kafirta ba ba za a ce mushriki ba ahlus sunna ne salafi amma ya yi kuskure shi kenan amma kai ka ce dan me ba a ce ya yi kuskure yo dan me ba za a ce ya yi kuskuren ba gashi ya yi kai kuma ka ce dan me ba a ce waƙan manzon Allah sunna ce yo dan me ba za a ce ba ga manzon Allah yana wa kanshi saboda haka in ba manhajin salafiyanci ba ba abin da zai balansin duk irin wannan shigantaka ta son zuciya kowa ya sha alwashi shi abin da yake yi daidai ne kuma abin da wani yake ƙarya ne don haka dole ku je ku karatun hadisi ku zama malaman hadisi shine za ku iya daidaita al'amari malamin hadisi ba abin da ya shafe shi kawai gaskiya yake nema duk wanda ya ta kuma kawai gaskiya ce ba abin da ya shafe shi amma kai dan kungiya ka bane kai dan dariqa ka bane shikenan wa qalu lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara kace duk wanda ba dan kungiyar ka ba zai shiga aljanna ba wanda ce duk wanda ba dan dariqa shi ba ce ba zai shiga aljanna ba a'a tilka amaniyuhu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina Allah ya ce duk waɗannan maganganun ku ne na banza ku kawo hujja in kuna da dalili sai ce ne bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wanda duk ya sallama fuskar shi ya musulunta ya musulunci kawai shi ke shi kenan don haka ku yi kokari ku yi karatun hadisi ku yi kokari ku yi karatu a bisa manhajin salaf shine zai mai da ku mutanen kirki ba ruwanka duk wanda ya musulunci kawai zai shiga aljanna dan ba ɗakin uwarka bane dan lokaci za a za a yi muku yawa ce ina fata an gane wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bari mu karasa hadisin wannan sahabi abdullahi dan rawaha mawaƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam har har tukuci fa ana bayarwa in mutum yayi manzon Allah waka ko kun fahimta jama'a ana ba da tukuici manzo Allah yana ba da tukuici babat su'adu mutayyanun ghairu matbulu inna ar-rasula la nurun yustaba'u bihi wani yaro ne dan ta kife malam amma ya gaji waka ya iya waka amma dan ta kife ne je waka ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne manzo Allah yace sahabbai aje a zo da kanshi eh sahabbai suka yi sunkuru suka tafi wanshi ya musulunta sai wanshi ya aika mishi da jawabi a waƙe saboda su sun gaji waƙa ‘ya'yan zuhair ne zuhair ku ko jahiliya ta san ya iya waƙa wanshi ya aika mai da saƙo cewa to kai e manzo Allah ya fatawa a kamo kanka kuma sun tafi don haka ina baka shawara ka san dabarar da za ka yi shi ne ya samu ya je ya naɗa rawani irin na buzaye amawali sai ya zo gidan abubakar suka gaisa ka gane ne ce a to na zo in musulunta ne abubakar ya ce madalla faɗi la ilaha illallah ya faɗa ya ce to ba matsala yanzu ko ka gane ko na bayyana ya ce ba ko na ba ta an gane sai kira a mawalin shi abubakar gan shi ya ce ka amma kana da wayo mun yi fatawa a kanka tun sojojin da sun tafi suna aiki to yanzu ne ka zo da shi ya ce to tunda na musulunta ai na dawo cikin gida mu je ka kai nuran annabi ya ce to za a kai shuran annabi sallallahu alaihi wasallam ba Abu Bakar sai ce mishi bai da amawalinka saboda hanya na da tsautsayi kada wani daga gidan sama kawai ya duro mana ya mai da amawalin shi suka tafi da suka je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to gashi nan ya tuba ice wane ne yana cewa ya yi kai sai liƙe ya cire amawalin shi manzo Allah yake kai shine sai liƙe ya ce tabat su'adu mutayyamun ghairu matbulu inna ar-rasula la nurun yustaba'u bihi eh ya fara yaban annabi sallallahu dadi ya dadi annabi sai ya cire mayafin shi ya kifa mishi saboda haka yaban manzon Allah gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam ba bid'a bane ku je ku karatun hadisi ko kuma kar ku zan cikin yabo kai overtaking ka rinka kana aunawa shi yasa shi kanshi babban mawakin manzo Allah yace zinul qawla in hawalta madha muhammadi wa fi kulli qawlin mustahilun wa jaiz yace in zaka yabi annabi Muhammad ka rinka aunawa kar ka saki bakinka duk abin da ya fito ka faɗi a'a kai kuskure ka rinka kana aunawa to haka ake yi da ba ku gane wannan ba duk sai kun je kun yi karatu amma kawai kowa ya tsaya shi abin da ya dame shi kawai kullu izbin bima ladayhim fari'u ba karatu wallahi ba ku ta shirme ku ta dankara wa junan ku kaulasan da bid'a da sauransu a halin dukkan ku ƴaƴan su ne Allah ya kyauta saboda haka jama'a kun ji wannan ainihin wato sahabi ubadu dan sami da ce anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ada abdullah ibn rawaha manzon Allah ya je da abdullah dan rawaha qala sai yace fama tahawwaza lahu an firashihi baya iya ko matsawa ko dan matsawa ya dan matsa daga kan shimfiɗa shi wato ya dan motsa ya matsa ma wato rashin lafiya ya jikkata shi ya galabaita gashi nan rijib ina fata an gane faƙala sai manzon Allah ya ce a tadri man shuhada ummati ka san shahidan al'umma ta kuwa qalu sahabbai suka ce qatlul muslimi shahadatu kisan musulmi a kashe musulmi a filin yaƙi shahada ce qala sai annabi ya ce inna shuhada ummati la qalil idan la qalil to ashe shahidan al'umma tawa kaɗan ne qatlul muslimi shahada na'am na yarda kashe musulmi ana musulmi ya zan an kashe shi to shahada ce watta'un shahada mutuwar annoba ita ma shahada ce wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a mace dan te kashe ta suna tare to shi ma ainihin shahada ce gashi yace hiya allati tamutu wa fi batniha waladun ita ce wadda ta rasu dan na cikinta ta rasu dan na cikinta shahadatun wannan ma shahada ce ya jirruha waladuha ɗanta zai ja ta a ranar alkiyama bifararihi da cibiyar shi ilal janna har zuwa aljanna kasan cibiyar shi dama tana makale da uwar placenta ta nan yake samun kaza da kaza da kaza je kaka binciki likitoci da masu karatun sciences a ranar alkiyama wannan ɗan da ta mutu da shi a ciki sai ya fito yana janta zuwa aljanna da wannan cibiyar tashi Allahu akbar ka ji ɗan halal zai kai uwar shi aljanna a shi na mala ya ce a surra ma ya buƙa ba'ad alƙat'i mimma taqatahu alqabila abinda ake nufi da cibiya shine wannan abu da yake ragewa bayan ainihin unguwar zoma ta ainihin wato yanki wasararu to sararu din fa ma taqta'uhu abinda take yankewa an gane asurratu ita cibiyar to asararu fa igiyar da ke jikin cibiyar to kun ga sarar din annabi ya amfani da shi amma me yasa na fassara mana cibiya kusantar da ma'anar cewa to igiyar cibiyar ko kun fahimta jama'a malam sai yake cewa wa huwa sirru babban ne ai ba kuma har yau ana cewa as-sirru akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na 201 haka mujalladi na biyar shafi na 323 wa darimi haka al-imam ad-darimi a cikin mujalladi na biyu shafi na 208 wa tayalisi da al-imam abu dawud da tayalisi a cikin ainihin wato lamba ta ɗari biyar da tamanin da biyu wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa lahu fil musnad har wa yau al-imamu ahmad a cikin musnad a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sha biyar da shafi na ɗari uku da sha bakwai da shafi na ɗari uku da ainihin ashirin da takwas ya ruwaito turkun ukura wasu hanyoyin daban وتاريخ ابن عساكر هكذا أتكن تاريخ ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق أتكن مجلد تكسني اسمي كشي نتقص لما تكدا تأريه إدى تلاتين دشدا أبسك تكدا تبيو waɗannan malamai sun ruwaito wa wannan hadisi turqun ukhra wasu hanyoyin daban abin da ya faru jama'a wannan littafin na ibnu asakir littafi ne mai yawa a wancan lokaci ba a buga shi ba ina fata an gane lokacin da albani ya amfani da su wato lokacin da su malam nasiruddin albani suka taso a duniya a farko farkon wannan karni da aka kare shi na 1900 din nan littattafan hadisai da yawa suna nan a rubutu rubutun hannu ba a buga su ba don haka ya rinka ɗaukowa ne daga mahfufat rubutun hannu ina fata an gane amma dab da zai rasu an buga wannan littafi ga shi ka gan shi tarihu madinati dimashq mujalladi tamanin da biyu ne Allahu akbar aikin aiki ne jama'a min almu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alai Allah ya taimaka don haka fakun muhaddisa au mutatassilan alal muhaddisi jama'a kun ji wannan hadisi wa fil babi an safwan ibnu umayya inda darimi wa nasa'i a ƙarƙashin wannan matsala akwai hadisi da ainihin safwan dan umayya ya ruwaito yana nan a cikin musnad darimi wa nasa'i da sunanin nasa'i a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da tara wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari hudu da sittin da biyar zuwa ɗari hudu da sittin da shida wa an uqbata ibn amir inda nasa'i haka nan al-imam uqbatu dan amir ya rawaito irin wannan hadisi yana nan a cikin musnad a sunan nasa'i mujalladi na biyu shafi na 62 zuwa da uku wa inda al-bukhari fi tarikh al-imam al-bukhari ma ya rawaito a cikin littafin shi at-tarikh al-kabir a cikin ainihin wato kashi na uku an gane fuskar takarda ta daya sannan lissafin takarda ta 58 shi ma wannan littafin a lokacin da albani ya hujja da shi ba a buga shi ba amma alhamdulillah a yanzu gashi an buga shi mujalladi tara na fata an gane wannan yana daga cikin alheran da ake ta nuna wa mutane idan kuka tashi ku yi abin da za ku game da hidimar sunna idan yan baya suka zo sai zama kun sauƙaƙe musu hanyar wallahi waɗannan littattafan a wurin waɗannan malaman muka fara jin sunayensu yau gashi su ba su ga waɗannan littattafan an buga su ba mana har suka mutu sun littafan ne a rubutun hannu amma ga shi mumun gansu ga shi an rubuta su shi ne sai kuma almajiran shi suka tashi suna ta haƙiƙin waɗannan littafai a ƙarƙashin ilimin da ya koya musu abin da ake kenan ba zama ake kullum kuna malamai kullum ku kenan munafunci kullum ku kenan neman sharri kullum ku kenan albungumanci aiki za ku yi academically duniya ta shaida cewa na'am waɗannan duf'a ce waɗannan generation ne na malamai ba wai a kullum ku kenan to ya za a yi a kullawa na makirci ya za a yi kaza kun fi kama da yan daba fiye da malamai ai abin da su suke yi kenan ba ruwansu da wani ba abin da ya shafe su ba su ɗauki kansu a matsayin wani abu abin da suka ɗauka hidima suke wa addini neman kusanci suke saboda ranar alkiyama su samu ceto wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sun yi wa sunna shi hidima wannan ba zai yi ba na farko sai ka koya na biyu sai ka tsarkake zuciyarka ka tunkari aikin da gaske na fata an gani to kun ji jama'a amma wannan riwayar ita ta zo ne da qadiyatul gharq qadiyatul gharq an gane wannan riwayar ta nasa'i da bukhari din ta zo ne da mas'alar wanda ya mutu a halin ruwa ya haɗe shi shi ne kawai riwayar da ta zo wa an rashid ibn hubaish inda ahmad haka rashidu dan hubaish ya ruwaito shi ma hadisin shi na nan a cikin musnadul imam ahmad a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da tara wa rijaluhu thiqat mutanen da suka ruwaito wannan hadisin amintattu ne وقال المنذري في الترغيب الإمام المنذري يفدي أتكن للتافنش الترغيب والترهيب أتكن مجلد نبي شافي نتألي دود أيتي إسناده حسن إسناد وانا حديثي كتاواني وفيه الزيادة أتكن شكما أنسى مؤيني واتو قال وانا كذا أتكن لفظ شوى يجرها ولدها بسرره إلى الجنة أنغاني أتكن أيني واتو وانا للتافي نأيني واتو ترغيب والترهيب منذر يا إنجن تيكيوتة ونن زيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالس وأحمد إتتي رواية من ودى أين واتو عبادة بن صامد ييو تناتك مسند الطيالس دا مسند أحمد وعن عبد الله ابن بصر من بصر عند الطبراني هكذا عبد الله بن بصر فيما يوانا رواية تنانا أتكن أين المعجم الطبراني الكبير ورجاله ثقات عند الهيثمي mutanen da suka ruwaito wannan hadisin amintattu ne alhaitami shi ya hukunta a cikin littafin shi majma'u zawa'id wa manba'ul fawaid a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da ɗaya wa an jabir ibn atik daga jabir dan atiku wa ya'ti lafzuhu fil faqrati al-ashira al-atiya sannan lafazin shi zai zo a cikin ainihin wato gaba ta mai zuwa dinnan insha Allah ku kiyaye sunan atiku suna biyu ne akwai atiku da hausa ke cewa atiku da ainun ya ƙare da kaulasa akwai kuma atiku atik shi sunan atiku suna ne atiku shi kuma asali laƙabi ne don haka akwai bambanci amma na lura mutanen mu ba sa bambancewa sai a sa wa yaro atiq sai kuma suna kiran shi atiku to atiku daban atiku daban sunaye ne biyu ɗaya suna ne ɗaya laƙabi ne amma duk ka iya sa wa ɗanka duk wanda ka so insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a nan ne wurin tsayawa insha Allah saboda yadda lokaci ya to na malam ba yake tambaya na نعم a dama ai tabbataccen abu ne cewa dukkan yaro da bai balaga ba aljanna zai tafi ma'ana shi ya tabbata dan aljanna ne to amma ita saboda babba ce akwai hisabi akan tafi ake cewa to za ta samu ceto ta hanyar dan shi ne kawai na'am cewa na'am na'am na'am na'am na'am to bari mu ta farkon tukuna gaskiya ne duk wanda ya mutu da imani hadisin bara'u dan azi wanda imamu ahmad da abu dauda suka ruwaito za mu zo mu karanta shi anan in allah ya so za ka ga cewa ana yalwata mishi a